أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زال إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقراج فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتماني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاعلي وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمانا خمسين ترى a cikin jawahirul ma'ani muna magana ne akan abin da ya shafi wato sirri na ubangiji wajen soyayya ya soyayya kada ta sadu da rabbul izzati soyayya kada ta sadu da rabbul izzati ne ta son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah to wato soyayya ne shehu tijani ya kassama daga waje kaza zuwa waje kaza domin akwai abin da Allah ya yi baya so kusan abin da ake so a gama kenan akwai abin da Allah ya yi baya so babu to akwai so ɗabi'i akwai so kuma wanda ake ake neman sa to zai rarraba maka soyayya ne shine daga nan ya fara magana alama ratibin ya yi magana akwai martaban annabawa da mursalai da mala'iku akwai ɓangaren akbabu da siddiƙai akwai ɓangaren salihai shuhada'u akwai ɓangaren shuhada'u akwai ɓangaren muminai akwai ɓangaren musulunci akwai ɓangaren wanda ba musulmi ba kuma dole dukkan suna bin Allah dole su bauta wa Allah dole wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa in min shay'in saboda haka babu wani halittar da Allah baya son ta ko ba ta son Allah sai dai akwai matsayi matsayi matsayi ne to sai shehu tijjani radiyallahu ta'ala nu yake bambance matsayi kaza ga irin su matsayi kaza ga irin su matsayi kaza ga irin su wannan ba wani abu ne yake sa a samu wannan ba sai gwargwadon irin yadda ulama'ur rabbaniyun ulama'ur rabbaniyun wanda suka yi tarbiyyar zuciya zuciya na tarbiyyar ne daga abu guda hudu وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي wato nafsul amara sannan a samu na biyu a samu shaidan ka iya daga da shi akan wasu wasi domin shi shaidan bai da wata nasara akan mutum fiye da wasu wasi sai mataki na uku ka ga aikinka kana neman a biya ka lada a wajen Allah wannan sufaye suna yi wa wa'annan ukun gabaki ɗaya sallan jana'iza na ƙarshe shi ne ake son mutum ya samu ya yi ibada don Ubangiji ya cancanta ba don neman lada ba, bi ma'ana ba don tsoron shiga wuta ba, ba don kuma kwaɗayin shiga aljanna ba, a saboda Ubangiji shi ne Ubangiji. To wannan shi ne matakai, wannan ɗabi'u guda hudu kuma babu wani ɗan adam da Allah ya yi shi a duniya wanda bai da wannan ɗabi'an. Wannan ɗabi'un su ne suke fitowa ta babin tafakkuri, ta ɓangaren tunani. Shi ne wanda yake baka wayannan abu guda hudu su ne suke baka tunani so dubu saba'in a awa ishirin da hudu wayannan guda hudun nafsu shaitanu sai bukatan aikinka sai idan Allah baka neman sakamako to waɗansu a na farkon da na biyu a nan suke karewa tsakanin nafsu da shaitanu a nan suke karewa wanda suka shiga na uku to sun shiga fa matakin muminanci ma a cikin wannan ɗin za ka yi ibadan amma kana neman ajiya ka kai ma mumini ne har ma za ka zamo salihi har ma za ka zamo shahidi duk da wannan amma a tsallake wannan gurin to matakai ne shi ko mai wahala mai zaman kansa to in aka samu wannan an samu matsayin rabbani kenan rabbani hadal umma to shine Shehu Tijjani yana cewa a kamar yana muka yi lakin hi al-muhabbatu al-khassa minhu wa ashabahu kama kulna illa anna hunaka amran daqiqan akwai wani al'amari wanda yake siriri sabur marami mai wuyan samuwa la matama lil uqul wal afkari fihi tunani da hankali ba su da ba su da mashiga ta nan gurin hitasabil mursalin Allah an keɓance mursalai wasu siddiƙi da siddiƙai wa min wara'ihim da wanda suke bayan su min umumin nabi'ina daga sauran annabawa wa huwa muhabbatu zatihi al-aliyya shine kaso zatul aliyya hubban halisan wannan so hubban halisan Allah ne ya cancanta ka so shi saboda haka baka bukatan ka yi wa Allah aiki Allah ya biya ka wannan wannan ba kowa ne ke samu ba ne za ta lali adu alaiha minu she ba dan a dawo maka da wani abu ba wa hadal matalabu wannan manema huwa a ƙarshen maramaci shine abin da ake nema mutum ya kai kulluha fa min manahihi subhanahu wata'ala yana daga cikin kyautan ubangiji idan ya maka wannan zarratun min hajjal matsalabi kwaya daga cikin wannan abun nema irtafa bihi ila rutubatil uliya ana ɗaukaka mutum ya kai matsayi mai girma fitta azini wal ijlali wajen ganin girman Allah da buwayan zatin Allah wannan mun sha faɗa shine wanda Rajatul Adawiya take cewa kullum ya abudunaka haufa narin wannan ita ce kalmar yawanci mutane suna bauta maka ne dan tsoron wuta yawanci wasu suna bauta maka ne dan kaunan kana da aljanna amma wallahi ya ubangiji da yawan mutane munafikanka ne domin wani ba dan kana da aljanna ba da wallahi ba zai bauta maka ba wani kuma ba dan kana da wuta ba wallahi ba zai bauta maka ba kuma wannan ina ganin tangaran yau mala'ika ya sauko ya ce ni ne hazirin nari Allah ya ce a rufe wuta ba wanda zai shiga wani limamin daga masallacin ya wuce gidan giya kenan dan ya san ba abin da za a yi kenan ya wuce eh saboda dama tsoron wutan ne ya sa yake yake ji a hankali to ga mala'ika ya sauko ya ce Allah ne ya turo ni a gaya wa duniya an ce an rufe wuta an ta daina aiki daga yau daga masallaci ya wuce kenan in ko baka yadda ba ka duba abin da ya faru a makka a yanzu haliyan yadda aka bude gidan casino da giyan da da ba sa zuwa zaka ga wani kata fara guri an buɗe kowa da rawani da gemu yana bugawa kuma ga kwalban giyansa a gefe kaga ɗan ƙanƙanin lokaci ne takun bai kai shekara biyar ba amma ga shi nan a yanzu ba fa an ɗauke ba ne a wai an ba su freedom ne su gane kansu su samu yanci wai da ba sa cikin yanci yanzu suna cikin yanci to ya kake ganin kuma a ce Allah ne ya turo mala'ika ya ce an ɗauke gidan wuta an cire ai limaman da aka same su da gemu a cikin a cikin ɗakin giya da sauransu ai sai Allah to haka wannan to ashe idan kana tsoron ka gane ana jin Allah ne don cancantansa shine maganar da muke yi kullum mutum komin rashin adalcinsa ya sani komin haukansa ya sani uba da ɗa uba da ɗa ɗanka da kake tare da shi kai ka haife shi yanzu ka aiki yaro siyo min kati yi sauri ka siyo min kati saboda ba kowa a gida shine zai iya sayan kati ka ce ka zo zan baka cizi yaro zai je a guje saboda cizin ya dawo ya kama ka katin na ɗari biyu ko na ɗari ɗaya daga shagon mama ko wani guri kusa da gunda zai zaka ce ba hatsari a wajen aikan yaro yaron yana nan kana nan har yaron nan ya yi girma baka canza ba dai kai ne ubanshin shi kuma bai canza ba shine ɗanka ga shi ya yi aure sai ka ce kai zo in aike ka ne market ka yi sauri ka je ka siyo min waya zan baka kyautar naira dubu a yaron zai je ko a guje shi ma ya dawo ya karɓi naira dubu abinda zai ce baba yana ganin har yanzu ni yaro ne abinda ya kamata kenan in yana da hankali a ce zai aike ni sai ya biya da ba shi ake aika a biya din ba to ai a lokacin yana matsayin yaro ne bai san uban ba amma yanzu ya san uban saboda haka in ka san Allah to baka neman lada a wajen shi saboda cancantansa wannan baya tashi komin rashin hankalin mara hankali ya san wannan abu ne wanda yake faruwa a kowace kabila ko kana da musulunci ko baka da musulunci ka san wannan akwai irinsa a garin ku to idan aka baka dama Allah ya sa ka gane babanka babanka ne ma'ana yana da daraja mai girma kaman haka to ai insha Allah kuwa to ka samu hankali ka samu bangaren da ka samu wani abu na karin hankali a cikin tafiyanka shine wa min duna siddiqin ko ma bayan siddiqin la hizlahum fi hadha al-khitab kai musu mulahada na wannan magana wa hunaka mahabbatul amma to akwai kuma soyayya na kowa da kowa subhanahu wata'ala wa fi hadhihi muhabbati a cikin wannan soyayyan jami'al awalimi kowa yana ciki hatta kuffara halka haka farai bayanan mahabubuna inda hu domin suna son Allah fi hadaratin a cikin hadara shine qauluhu ta'ala shine fadin da Allah ya ce ba ahabbtu to tunda ahabba ya so akwai abin da baya cikin soyayya da ya so fa ahabbtu an urafa sai na so a so a sanni ya ce maka musulmi kawai ya ce maka banda kristan ya ce maka banda pagan ya ce maka banda wawa ya ce maka banda mahaukaci ya ce maka banda yaro a'a bilkulli ne saboda haka ya zama ma'amumi ne soyayya ta'ammun ne ba hasun ba can baya an yi hasun an yi hasul hasi nan kuma an yi amun kowa ma yana ciki fa ababta an ora fa halattu halqan sai na halicci wata halitta fa ta'arrabtu ilayhim sai na sanar da su da sai na sanar da kaina gare shi fa biya rafuni da wannan halittan kuma aka sani la tazannu karka yi zato annal mahaluka abin halitta uhumila min hadil ma'arifati an jefar da shi daga wannan sanin yana ciki ba jefar da shi ba eh bainal arwaha domin ruhi kulliha hulikat kamilatul ma'arifati ita ruhi an halicce ta kamilatul ma'arifati cike take da sanin Allah ba abin duk wani dan adam da aka haife shi ya zo duniya yana sanar da Allah tangaran a buɗe yake shi sa malamai ma suke cewa ciwon yaro daidai yake da ciwon kudiri saboda ai ba zunubi a jikin shi ba komai ba abin da ba zai iya ɗauka ba saboda haka gane-ganen da yaro yake yi ai sai wani kashifi yake ganin abin da yaro yake gani saboda martaba ce ta tsarkaka ya zo ne tsahirun daga rabbul izzati babu wani zunubi tare da shi shi yaro yana samun damuwa ne daga kan masu ɗaukansa iyayensa ‘yan uwan ubansa ‘yan uwan uwarsa wanda suke mu'amala da shi su suke goge masa sanin Allah su sa masa sanin duniya amma min qabla annahu arifun bi rabbi arifun bi rabbi ala tamamihi shi yasa Allah madaukakin sarki yace ai shi kansa dan adam ko ka gani wata rahum yanzuruna ilayka wa la yabsuruna za ka mai yana kallon ka amma baka yake kallo ba min min halqin lahi ne min ajaibil lahi min asrarir lahi ne yake gani sannan kuma mutum yaron da kaga an haifa baya kallon ka mubasharatan baya jin abin da kake faɗa abin da yake fara ji a duniya sam shi yasa malaman fiqh suke cewa me yasa yaro in ya zo duniya sai an yi kwana uku a bangaren malikanci ake masa ake sa masa suna a lokacin ya jigatu in ya zo duniya ya zo bakon guri to kwana uku ya samu natsuwa saboda a ce masa sunanka Muhammadu ya fara jin sunan shi sunanka Muhammadu ya fara jin sunan shi saboda shine Allah ke cewa waje Allahu sam'a tukunna wal absara sai ce wal abida sai ce kalila ma tashkuruna kaɗan ne suke tsoro suke godiya wa Allah saboda rashin sanin abin da Allah ya musu to kaga ashe kenan saratu ruhu tahiratun zuciya zure ne shi yasa Allah yake cewa wala tamutanna illa wa antum muslimuna bi ma'ana musallimuna sallimuna umurukum ila rabbihi ka zo tangaran baka da zunubi to ka koma tangaran yadda ka zo baka da zunubi domin duk zunubin anan ka ɗauko to kenan ashe asalin abin al'arwahu kullaha hulikat kamilatul ma'rifati billahi ne kamilatul ma'rifati billahi ne walakin duriya alaiha aljahalu sai dai jahilci an dan jeho mata jahilci a gani ya za ta yi bi muhaladati halil jismi da ta zo ta shiga jikin jismu shi jismu laifi ne ai abu guda biyu ne Allah madaukakin sarki yana cewa watini wa zaitun والطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان شنو روحه في أحسن التقويم باب abin da ya kai nan to wanne ne ruhun shine sayyidina rasulullahi ai shine ma'anar ruhu eh halakanan insani fi asan summa raddadna wa asfala safilina da aka yi kasa da shi da ne suka suka du na sutiya alamul mulku da alamun nasutu to na sutu shi gaba kida aikinsa kwaba ne shi yasa an mala'iku suke cewa annabi adamu alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya annabi adamu suka ce wa ubangiji ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima'a wa na nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ai jismu ne gangan jiki ne ba ruhi a jikin sa a lokacin to sai aka ce mala'iku amma an tada annabi adamu ne har suka gani ko ya suka yi suka sani sai suka ce ɗabi'ar da ke cikin ƙasan ne ba yi da kyau ɗabi'ar da ke cikin ƙasan irin halin ɗabi'ar kenan dole akwai sha'awa akwai fushi to sha'awa kuma yana sa mutum ya saba fushi kuma yana sa a kashe rai wannan Allah shi ya nuna musu shi Allah ce inni a alamu ma la ta'lamuna to da Allah ya haɗa ruhu da jasdu saboda haka kaga ruhu ya samu abokin tafiya hargitsatse shi kuma ya zo lafiyayye to saboda haka ya za a haɗu to daga nan ne ake ɗaukan illa shi ne shautu da ne ke magana nan shi ne shautu da ne ke magana bayan da ma za duka jahalu shi wannan jahilcin bi manzilatin ladhi kana kamilul aqali yana nan ne a matsayin wanda yake kamar shi ne mai cikakken hankali wal ilimi da ilimi bi umurin da waɗansu abubuwa fa tsuriyat alaihi musibatu sai aka jefa masa musiba fasara ahmaqan sai ya zamo wawa layi mai zuci an baya mai yadda komai domin an rugu an riga an shige in ruhi ya shiga jikin gangan jikin mutum to ai gabaki ɗaya jikin yana ɗaukar ruhin ne kuma ya zamo shi ne maɗauki to tun da ya ɗauki maɗauki to sai aka sa masa shi kuma a jikinsa akwai wani abu sunan shi ilimi shi akwai wani abu sunan shi hankali wanda suke tare to shi ne a nan ne kuma za a buga to fa innal jahala to jahilci allazi wa qalil arwahi wanda ya faru ga ruhi laysa wal asalu ba shine asali ba wa inna mal asalu fiya asalin da ke cikin ruhi al ma'rifatu billahi ai ba jahilci ne asali a jikin jiki a jikin ruhi ba a'a haduwa aka zo aka yi to min kulli wajen ta kowane fuska wala allal ma'arid ya kulu wanda yake musu watakila zai ce fa ma bala ajsanihim to me laifin jikin su jahalat billahi wanda zamo jahila billahi da Allah waya dakhilatun ai an shige ta ne ta ta kaulihi karkashin fadin ubangiji fa ahabbtu an urafa yace to idan ya tambaye ka fal jawabu shauja ne ce ka ce masa anna ajsamul kuffaru anna ajsamul kuffaru jikin kafirai laysa fiha jahlun billahi babu jahilci ga Allah wa inna ma laha idrakun sana da idraki ne wahadaha ita kadai ilafi idrakin ruhi amma ya saba da irin idraki na ruhi bi zalikal idraku da wannan riskan ne sarar aifatun billahi take zama masanayin Allah ita ma fatas lillahi sai ta yi sujada wa Allah mutu sabiyahu sai ta yi tasbi da Allah wala ilmun lahabi ma arruhu bihi amma bata san menene ruhi ya zo da shi ba amma anan za a haɗu daga nan ne kuma ilimin ta zai bayyana ai kaga da aka zo aka yi wannan aka buga mala'ikun ya suka koma faqaulahu sajiyina ya kace ko wala ma sawaitu wala fatu min ruhi faƙa'ulahu sajidina ne ba na an biya hun bi asma'ihim ku ba su labari me yayi sunan suka ce ne alau ma la ta'lamuna ai ruhu ya zo ya hadu da ruhu ya hadu da jasdu to wannan ruhu ya zo cikakken arifi ne wannan kuma tsuri alaihi aljahl amma wala wala aqalu wal ilmu bi umuri al ashiyai saboda haka an bi'ahum me aka hada ai ruhu da jasdu ne ya bawa mala'ika ya bawa mala'iku suna sunan wannan kaza sunan wannan kaza ya Allah ya ce to shikenan fa qawlu sajidina to waye sujada mala'iku ne suka yi sujada kafin shi annabi Adamu shi kuma ya fara sujudi na godiya na'am wala ilmu lahabi ma ar-ruhu fi bai san me abin da ruhi yake ciki ba min sharki billahi na daga sabawa Allah ko hada Allah da wani qala subhanahu wataala sai ubangiji yace wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi sai yana tasbihi wa ubangijinsa walakin la tafqahuna tasbihahu kai ne dai kawai baka jin abin da yake faɗa bayyana min jumlatul ashiya'i to ai jikin jikin mukajiri yana daga cikin ashiya'u ko babu saboda haka yana tasbihi wa ubangiji a halin da kake gani shine ranar nake gaya muku yanzu wannan gidan rayayye ne yana tasbihi ne duk ran da ya rushe to tasbihi ya mutu kenan duk ran da wannan ya kokkoro ya kasa ya mutu kenan kwan wutan nan tasbihi yake yanzu in ka ga ya mutu ya dauke to ya daina tasbihi kenan ya shiga wani alam wannan alam shi kuma na duhu ne shi ma akwai tasbihi da ake a gurin in baka isa bane ka zauna kana nan sai kana aiki wa Allah ko ka sani ko baka sani ba sai ka ji Allah ɗau'an wa karhan dole sai ka yi shi saboda shi yayi ka shi yake nufi da kai to wayannan ne ake neman a tara kwakwalen wayanda suke son annabi su gane sai ka dawo nan ne tukunna ka gane ya annabin yake ya za a yi ka gane annabi shi kadai ne duk annabawa ba annabawa bane annabi ne annabi a wajen Allah ya za a yi ka gane ka je ka samu wani wanda ya makance a ilimin zahiri ka gaya masa haka sai ce to bayan Allah ya ce musu annabi wani shine annabi to amma kuma annabcin sa zai tabbatar da cewa nuwabun nabi ne nayi fa'ilin ko na kiransa fa'ili bi adamil almanuba ilai haka abubuwan suke to amma kafin ka gane fa tashin hankali da rashin zaman lafiya Allah ya kiyaye mu فهي من جملة الأشياء التي تسبح الله تعالى وتسجد له سنة تزيه الله سنة ينسجد قريشي وإنما المصيبة الشرك أما مصيبة أن الشرك والجهل بجاهلتي خاصة بالروح يأتي بنتني بالروح وليست هي الأصل فيها أما كم باشيني أصلي أشكن ريبا بل هي مصيبة مصيبة طريقت عليها وأن أكا تورو وران أغاني أكا تورو وجكن تغاني duriya alaiha kenan an gane ko yawa fata arrabta ilai ko haka ne ko bari ya musibatun duriya alaiha qauluhu fata arrabta ilai fadi arafuni sai na nemi sanar da su sai aka sani da shi idil kuffar su kuffaru kafirai dakhiluna fi hadhihi al-ma'rifati sun shiga cikin wannan ma'arifa domin an sa su tunda fata'arrabtu ilayhim fa bi arafuni la'annahum ma jahiluhu fi hadhihi al-martabati bas jahilci Allah cikin wannan martan ba wa hum dakhiluna fi min hadhihi al-mahabbati saboda sun shiga cikin wannan ahabbtu sun shiga eh cikin wannan ahabbtu wa hadha al-amru fi wannan lamarin huwa al-aslu shine asali allazi ilayhi al-marji wanda shine makoma kenan wa ma quri'a alayhi min wara'i dhalika abin da ya faɗo na bayan wannan bisababil kufuri na daga kafirci na zillatin kaskanci ihanatin ha'inci la'anu inuwa baradun korewa gazabun fushi suhudun shi ma fushin Allah shiddatul azabi tsananin azaba ta abidihi mai da mutum ya shiga azaba ilal abad fa yana ma hiya talkal awaridu wannan abubuwan ne suka bijiro to mutum cikin son zuciyarsa qarat alal asli sai ta fada kan asali sai komi ya zamo haka wal aslu asalin hiyal muhabba ita ce soyayya amma haratul kufar an muhabbati ka ji Allah ya ce ba san kafiri a Allah bai taba cewa ba san kafiri ba a kafircin sa ne baya so ba shi ba kafircin sa ne baya so ba shi ba an gani abu biyu ne a waje ɗaya Eh, kafiri daban kafirci daban to abin da kake yi wanda aka hana ka shi aka ki ba kai aka ki ba inda za ka bar abin da ba a ba a Allah baya so to Allah yana tare da kai saboda haka ashe ba kai aka ki ba mummunan halin ka aka ki na'am فإنما فما هرجت الكفار عن هذه عن عن المحبة سبحانه وتعالى لكن المحبة العامة أما أنا شاكي كلا سويا قوة قوة إذ الحاسة شي خاصة لا حظ لهم فيها basu da rabo cikin wannan allati muktabaha tarfi'i wal ijlali wanda suke da mahukunta na ɗaukaka ko buwaya wal mahabbatul amma soyayya na amma ammawa humu dakhiluna su ne wanda suka shiga ta tayi batuha wajen kewayenta wa ila almarji'um su ne makoma wa ma'alahum su ne kuma matattalan su min wajhin ta fuska la yahillu zikruhu wanda bai halatta ambace shi ba wa ma yaf'alu da abin da zai aikata illa al-akabiri sai dai manyan bayin Allah su ne ya kamata su gane menene kuma ake nan wai turak zalika ana barin wannan ne ta hata gida'ihi a ƙarƙashin rufin wallahu alam ko allahu alam bin muradihi bi zalika ko kuma a ce an bar wa Allah ba za a yi magana ba la yuskaru li ahli zahiri ba a ambatan irin wannan ga ahli zahiri li adabil qabuli uqulihim lahu saboda an faɗa hankalin su ba zai kama ba eh za a iya cewa kaza don an faɗa za su iya daidaituwa don ba za to a yi shiru ka a ce an bar Allah. Watsala dai hasatun amma kebantattu suna itila'i bi faidul ilahi da faida na Ubangiji wala gargana gannatun ya wadatar da mawadata min hadal amri daga cikin wannan lamari shehul akbari shehul akbari shi da muhiddini kenan wa shehu abdul jili da mai insanul kamil faƙar waƙa alaihimul habatu wa sa'aqu uqubatan lahum lima abdu abin da ya faru a gare su sun samu bugun sun faffaɗi waɗansu sirorin amma an taɓa su sun samu suma na uquba lahum lima abdu saboda abin da suka bayyana min ilmul mahazuni akwai ilimi boyayyi wanda suka fito da shi kuma gaskiya ne ni ma a tunanina na yi zaton ban taba ganin wani ban taba lura da wannan hukuncin ba wallahi ban taba lura ba amma yanda abdulkarim jili ya fito da waɗansu irin asararu na ubangiji da yanda irin al'arabi al'atini ya fitar da waɗansu irin asararu na ubangiji shi yasa malamai suka ce haramun ne ga mubtadi'i kar ya kalli littafansu saboda in ya je gaskiya ne maganar to amma wani ya gani zai lalace zai lalace saboda kwakwalwan ba za ta iya kamawa ba maimakon ya tafi akan shirya to zai lalace to wayannan abubuwan to kaga dukkan su sai da suka samu sai da aka musu kowane sai da aka dan rarrakwashe shi kuma na san na ibn al-arabi daga cikin abin da aka masa shine wata rana yana tafiya a ruwa sai jirgin ruwa ya motsa ya buga ya buga sai ce uskun ayyul bahar alam tadri fawqaka baharul ilmi natsu ya ka wannan ruwa baka san saman ka akwai baharul ilmi ba sai wani kifi ya fito daga cikin ruwa sai ce ya min yadda ilima ya wanda yake kiran ilimi ma za ta kulu me za ka ce fi rajulin akan mutumin da yake da mata matar sai aka fa musiha fasara jabaran aw musiya fasara himaran ma hukumu me za ka ce mutumin da yake da mata yana tafiya sai aka shafe shi ya zamo dutse ko aka shafe shi ya zamo jaki me za ka ce me hukuncin sai ya shiru ya ce ba ka da amsa kana da awon ilimi to dawo ɗalibi mu sanar da kai sai kwantar da kai ya ce to in aka shafe shi ya zamo dutse to za ta yi iddatul wafati in aka shafe shi ya zamo jaki za ta yi iddatul talaki sai abin ya bace kaga wannan an yi masa an yi masa yawwa to kuma a hakan akwai abubuwa da ya ta taba irin wannan na bin jili ne ban sani ba amma in ka duba in ka karanta littafin in mutum ba in ba ka da in ba hannu a kanka to za ta yi mutum ba zai ba zai san yadda ba zai san yadda ya shiga ba gaskiya domin in ya kasa abin ya aji zai gaya maka ga abin yadda yake sai ka ga da yawan abubuwa za ga ba ba kowa zai iya kaiwa ba gaskiya ya ce to kaga abin da ya faru kenan illa annahu jaa ma yadullu ala haza abinda zai zo maka ishara fi zahiri a zahiri fi qawlihi cikin fadin manzo Allah akan Suhail ibn Amru wa kana min asharaf al-Quraish yana daga cikin manya daga cikin Qurayshawa wa kana hadib al-Arab yana daga cikin masu huduwa zamanin zamanin manzo Allah amma ba a cikin musulmi ba idan ta kallama idan yayi magana hakkara sakinu abin da yake daure zai motsa shi zai zai tar shi hina aka dau asira yawmal badari ranar badar an kama shi daga cikin ribatattu kila lahu sai aka ce ya rasulullah ya manzo Allah yanzu a saniya ta yi suhailu ka cire haƙoran suhailu saboda yana da hatsari la ya kuma alaika hadiban fi mawdi'in in yayi magana in yayi magana to zai iya tarwatsa taronka yana da hatsari wajen kalma in yayi magana zai kawo fitina ƙala sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ce la umassilu bihi ba zan cire masa hakora ba fa yumassilu Allahu bi in ne haka ne ma Allah zai taba ni wa in kuntu nabiyan koda ni annabi ne me yake son ka gane ma'ana soyayyan nan na a kufurun a kafircin yake amma san Allah yana son shi saboda haka ba zai taba shi ba saboda wannan janibin saboda da ba ta wannan hanyar suka haɗu ba in an haɗu ne a cikin ma'araka wani abu ne daban amma yanzu an haɗu ne bayan an kama shi yana daga cikin asir ribatattu sai shi ba za a yi ba an gane ko alima annahu ma haraja an mahabbatul haqiqa gane ko manzala yana sanarwa ai bai fita daga son ai Allah yana son sa walau kana kafiran ko da kafiri ne iz law lam yakun mahbuban indahu da ba su ba shi da soyayya wajen sa ma sahatul uqubatu nabiyyi li ajali da bai inganta hukuban annabin ayi dan dan saboda shi ba wa kadhalika hina wajada amu hamzata haka da lokacin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya samu sayyidina hamza mumassilan an masa musila yi ƙara sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ce la in azfarani Allah la in azfarani Allah la in azfarani Allah idan ubangiji ya bani sa'a la amsalanna bihim bisalasina zan yi musu misila da mutane talatin bismillah bismillah zan yi musu misila da mutane talatin katilan fi hamzati saboda wanda suka kashe sayyidina hamza to zan rama da haka fa anzalallahu subhanahu wata'ala alaihi sai ubangiji ya saukar da aya wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bi wa la in sabartum fa wa khairul lisabirin kenan eh karkata ba dan an kashe maka dan uwa guda daya to kai kuma ka kashe yan uwa ka kashe mutane daban-daban ka ƙara ya rasulullahi karka yi haka ɗayan da aka yi maka kamar yadda ɗaya amma karka ƙara eh amma ma da za ka yi haƙuri da ya fi alheri in ji Allah eh ka gani fadalla haza sai wannan ya maka nuni ala annahu fi muhabbatal haqqi karka ce mutum baya cikin musulunci Allah yana son shi a cikin hakan wa in kanu kuffaran ko da sun kafirce ba sa ba sa bin Allah isra'u la zalika ba dan haka ba ma ni iya nabihi da Allah bai hana annabi cewa abin da ya alƙawari zai yi da yayi ba an ziyarati fi tafsiri tunda an dadda sayyidina Hamza ne to yace to kowane datsa a bakin mutum da Allah shi karka kuskura shi kadai aka kashi karka kara yawa fa hazani wa'annan hadisani hadisai yarmuzani sun maka ramzi bima kunna min al-ilm al-mahzun yana daga cikin irin ilimi mahzuni wanda aka aka boye shi an ɓoye shi ba kowa ne san haka ba kala abu yazid al-bustani wannan maganan Allah ya ji kan malam Muhammadu Mandara a bakinsa na fara jin wannan karatun da zan yanzu lamma ba sa daura haƙu akwai abin da ake kira mu ba sada tsakanin abdu da rabbu kamar jiya da nace muku ai Allah yana magana da annabi Muhammad ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu alam tara alam tara duk lokacin da kaji ana haka to an samu wani zama ne tsakanin rabbul da abdu na nishadi to wannan yana sauka har kan bayin Allah ana kiransa mubasada na haƙu ubangiji yana magana da Allah ya magana da annabi Musa wa izwa adna Musa akwai wa izwa adna in wa izwa adna lokacin da muka ce wa annabi Musa kai kaza akwai wa izwa adna lokacin da muka ce wa annabi Musa kai kaza mu kuma za mu maka kaza kaga akwai bambanci wancan an sa ka ne wannan kuma an ce kai za a giya ka da kaza kaga akwai mubadala kenan to akwai irin wannan mubasadan wanda yake tsakanin rakul izzati da abdu shi kuma yana faruwa ne daga kan sidiqul muhabbati ba kowane soyayya ba ce ta kai kai magana da Allah magana da Allah ana iya ganewa ne waye kai me ka tanada wani irin tsalle kai ka tsallake babin shedan ka fi karfinsa menene sai an ga irin tsallen da kai ka tafi tukuna daga nan ubangiji zai dinga mu'amala da kai ai mun ga zaman da abu yazid al-bastani yayi wanda ya fita aka sa shi ya fita ya je ranan sallan yahudawa shi kadai cikin taron yahudawa wanda ya jace ka tashi ka bi su sai ce subhanallah yasa ake ka tashi ka bi su ya ce su bada suka ce kar ka sake cewa ba a neman tsari da maganan ya tashi ya shiga ya sa janjani ya daura ya je cikin taron yahudawa ranar idinsu suna zaune sai ja babaran shugaban su ya zo ga baki daya ana murna ya iso zai magana sai tsit ya shiru a gurin sai suka ce ya shugaban mu malaka la tukallu ma'ana me yasa ba za ka yi magana da mu ba bayan gashi nan ka zo cikin mace kaifa ukallu ma akum wa fi rajulun muhammadiyun ya zan yi magana da ku bayan a cikin wako wanda ke cikin addinin annabi muhammadu wa ya sanar da shi sai ce sai suka ce arinahu na katilahu ku nuna ka nuna mana shi mu kashe shi ta ba haka za yi ba zan nuna muku shi amma za mu tambaye shi in ya ba mu amsa shi kenan in ya kasa ba mu amsa za mu kashe shi kun yarda suka ce eh mun yarda kun yarda suka ce yace ai shadakallahu man kana ya'rifu annahu fi dini muhammadin falyazhar nafsahu ina hada ka da Allah wanda ya san yana cikin addinin annabi Muhammad ya bayyana kansa Abu Yazid al-Bastami sai ya bayyana sai suka ce to za mu maka tambaya in ka ba da amsa shi kenan in ka kasa ba da amsa za mu kashe ka yace bismillah ce menene na daya wanda ba da na biyu me na biyu wanda ba shi da na uku me na uku wanda ba shi da na hudu me na hudu wanda ba shi da na biyar me na biyar wanda ba shi da na shida me na shida wanda ba da na bakwai me na bakwai wanda ba da na takwas me na takwas wanda ba da na tara me na tara wanda ba da na goma me na sha ɗaya wanda ba da na sha biyu suwane ne suka yi suwaye suka yi ƙarya suka shiga aljanna suwaye suka yi gaskiya suka shiga wuta wace bishiya ce mai rassa ɗaya a kowane jikin reshenta tana da ganye guda biyar uku tana da tana da fure guda guda tana da rassa guda sun ta da rassa goma sha biyu a kowane reshe tana da ganye guda talatin a kowane ganye tana da fure guda biyar uku na inuwa biyu na rana wani abu ne wanda ba yi da rai yake numfashi wani abu ne wanda ba yi da rai sai da ya dawafi a ɗakin kaba ya tashi wani abu ne wani abu ne wanda ruwa ne wanda ba daga sama yake kuma ba daga ƙasa ya fito ba waɗansu wayannan tambayoyi sai suka kusan ɗari a take kuma ya fara sai da ya bada amsan kaf ga baki daya sai ce to shikenan kai kuma da na baka amsa na bayar zan rike karatun ne na sani ba zai iya ba amma dai wannan yana nan gabaki ɗaya cikin littattafai da yawa wanda wannan abubuwan suke ciki alfawzi yana ciki to ka gani to idan mutum ya duba rolul fa'id ma yana cikinsa to idan mutum ya duba sai ga da ya gama sai ya ce to kai kuma na son ma tambaya sai ka ya shiru sai suka ta yaya za ka bar wannan tambaya ba ka amsa kai kuma ka yi mata tambaya ka ce ba zai bada ba za ka iya bada amsa ita an na bada amsa ne ba za mu yi daidai da ku ba sai suka ta mun yarda za mu yi daidai da kai duk abin da ka yarda sai ce menene mabudin aljanna sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ne wannan dalilin da duk gaba ɗaya taron suka musulunta kenan ba sadal haq ina magana akan abu yazid al-bustani ne to shine wannan maganar na ba sadal haq fi hadarati qurbihi in aka yi mubasada da bawa a hadaratu qurbihi wato zaka ga abu ne tsakanin abdu da rabbu ne komi na ka za ka gan shi ne tangaran babu wani abin da yake ɓoye saboda dama me yake sa kake kasa ganin mala'iku zunubinka ne me yasa kake kasa samun ganin hala'iku halittar Allah zunubinka ne ke tsare ka zunubinka ne ana yaye maka zunuban ga baki ɗaya baka da shi to za ka zamo kamar rauhani ne ai kai ma za ka zamo kamar rauhani ne saboda haka mala'ika mala'ika mutum mutum haka za ka zamo to abubuwan da su zo maka da abubuwan da ka gani ba irin ganin sauran mutane ba ne to a nan ne ake gane mu ba sada dan karan fada haka kawai wani ya ji bai san ne bai ce a ai kaji an fara zuwa da wani garibi garibin ilimi ne ajaibul ulumu ne garaibul ulumu ne saboda haka in kaji ba hanyan ka bane dan science daban dan art daban eh shi ne kawai yanayin abubuwan yadda yake gudana to abu yanzu da basqani yau ba su daula haƙu ubangiji ya ba sa shi fiya daraka qurbihi a hadarin qurbin sa kan law yace ya abdu su'i ya kai wannan bawa mai munan hali law azharta musawika linnasi da zan bayyana irin munanan halayenka wa mutane la rajamu ka bil hijarati da sun jijjefe ka da dutse qala huwa sai shi kuma abu yazid al-bastani yace wa izzatika na yi rantsuwa da buwayenka lau a habartan nas bima ka shaftali da zan ba wa mutane labarin abin da ka nuna mun min rahmatika na daga rahamanka ko ma abadaka minhum ahadan da wallahi ba wanda zai bauta maka ittikalan ala tilkar rahama saboda ya dogara da irin rahaman da kake da shi qala lahu subhanahu wata'ala sai ubangiji yace la tafal karka fada qala lahu sai yace fala tafal anta kai ma karka fada karka fada muna ka san kana mu'amala da mutum sai kai ta kallon alherinsa daga nan dan iska ne a boye to amma Allah ne ya rufe shi da rahama eh yazunnuna bi yazunnuna nasu bi hayran wa mali min hayrin wa inni la sharrul halik illa ya'fu anni mutane sai su ganka suna ganin ka mutumin kirki ne amma a baya ka fi cikakken ɗan iska iskanci to amma Allah ya rufa ma asiri to da Allah zai zahara ɗabi'anka da za a jajjefe ka da dutse sai su to shi kuma abin da ya sani na rahaman ubangiji kaga kamar yadda wannan balarabin ƙauye ya zo cewa maza Allah ka ce in an mutu za a tashi ya ce eh ya ce in an tashi kuma ka ce za a yi hisabi ya ce eh ya ce to yanzu bayan an mutum in aka tashi waye da hisabin ya ce rabu da izzati ya ce ubangiji ne dai hisabin da kanshi ya ce ya ce ubangiji ne hisabin da kanshi ya ce sai balarabin ya yi dariya kawai sai juya ya koma sai mu zala ta kai yaya za ka tambaye ni in ba ka amsa ka juya kai dariya ya ce a kashe ubangiji ne zai yi hisabi da kanshi ya ce ya ce ko in shi ne zai yi hisabi wallahi ba wanda zai shiga wuta sai manzala ya ce me yasa kamar aka yace li annahu ghafurur rahim domin shi mai gafara ne mai jin kai sai manzo Allah yace wallahi fakiya al-arabi wannan balaramin kauyen ya fahimci Allah ya fahimci Allah ba zallan abin da kake zato shi yake sa mutum ne shiga aljanna ba wallahi an je lahira yake ga wani katon pastor shi ne yake gindin al'arshi yake cewa zo nan dabi'a ne shi musulunci fonda ne foundation ne amma maratib din daban-daban ne wani wani musulmin iskancinsa in ka gani ai ya shiga wannan rigar ne kawai ya buya ai shi ne amma abin da yake aikatawa in aka fito aka nuna maka ka sai shi naira kuma shi ne limamin garin ku kowa in ya zo masallaci kowa faɗuwa yake yana gani shi saboda bai san abin an rufe sirrinsa ai abubuwan da yake faruwa kenan to irin wannan su sufaye suna fitowa da irin wannan wa ma muhabbatul halqi lillahi soyayyan halitta ga Allah subhanahu wataala fa hum aidan fiya ala maratibul akadir aaluna ka gani ai shedan da aka ce a amartuka an tasjuda na hore ka yin sujada sai ka ki am kunta min al aluna ne am kunta min al alina kana daga cikin aluna ne akwai wadansu mala'iku muhayyamun dahishun a ɗimauce suke saboda ganin girman ubangiji su ake kira aluna to a cikin bayan Allah akwai wanda suke kan wannan kujerar ai su a ce har akwai wani wanda zai saba wa Allah su ibadar su kenan mamakin wai akwai wani wanda zai saba wa Allah wannan shine ibada mamaki akwai wanda zai saba wa Allah idan mutum bai gane wannan ba ka duba duk wani shugaban kasa sai an nemi waɗansu 'yan faɗa wuta suna kusa da shi wai akwai wanda ya saba wa shugaban kasa akan shugaban kasa za su mutu kana mika bindiga su zo su tsari su ba magana mutuwar su bane dama sun riga sun yi wa mutuwar sallan jana'iza to ya rabul izzati muhayyamun ake kiransu manahumullahu al-mahabbata zati Allah ya ba su kyautan soyayya ne na zatin subhanahu wataala fa hum biha garqa sun yi sun an shigar da su kogi fi bahar tauhidi cikin kogin nan na kadai ta Allah la ya'rifu na gairar Allah ba wanda suka sani sai Allah ta'ala madaukaki wala yattaquna ila siwahu ba sa waiwayawa ba su san kun ga dai kun ga dai matsayin annabi Muhammad ko to akwai mala'ikun da ba ba ruwan su da shi ba ruwan su da shi eh kujeran su su ga baki ɗaya banda zatin ilahiya ba abin da suke ma aiki kuna sani in mulki bai lalace ba Buhari ya fita waje dan sannan da yake so wanda kuka sanin nan wanda ya sa ido yana son shin nan Buhari ya fita waje su gama duk abin da su siya a ɗaki in ya fita waje in ɗan ya biyo shi a guji za a harbe shi saboda wanda suke kewaye da shi ba ruwansu ba na gidansu ba ne na al'umma ne kuma ta haka akwai wanda suke wannan kallon warabul izzaci duk komi na duniya an kwaikwayo ne daga Allah ko menene ne sai dai kawai in ba za ka iya ajiye shi a kujeransa ba shikenan shine bambancin ilimi da ma'arifa wannan shine Allah ke wala ibratan indahum bi ghairi ka gari ko ba ruwan su da wani muhabbatan wajen soyayya wa itimadan da dogaro wal tijaan da fakewa wa iftiqaran da bukatuwa wa ta'niman da ganewa laysa lahum fi hadhihi al-umur illa Allah Allah kawai suka sani subhanahu wataala la yahduru fi asrarihim ghayra Allah babu wani abin da yake faruwa cikin sirrin su Allah wa dunahum fi muhabbatin akwai wanda kuma ba su kai su ba cikin soyayya amatul awliya sune ammawan waliyai yahibbun Allah ta'ala suna son Allah li fadlihi saboda fadalansa ne kaga wancan wanda suke yin aiki din nan kai sallah dan aji haka kai zakka dan Allah ka tafi aikin haji dan abin nan kai kaza dan duka to wannan akwai waliyai ne amma kanana wali ma manahum min judihi saboda abin da Allah ya bayar na daga kyauta wa karami da karamcinsa wa mahabbatin da soyayyarsa muktabaha ashkur to amma nufin su godiya suna godiya ne su ma a gode musu wa ala hadhihi al-mahabbati wannan soyayyar dallatul anbiya jami'al khalqi sune annabawa suka dinga nuna shi yake kira ilimin zahiri qala sayyidina hudu alayhi salatu wassalam annabi hudu yana cewa wazkuru izja'alakum khulafa wazkuru kutuna izja'alakum khulafa da ka sanya ku zamo halifofin wanda suke gaban ku ku ba annabawa bane amma aka sa ku malamai aka ce kuma ku yi abiku waskuru ku tuna kulafa kun zamo hadifin Allah kun zamo hadifin annabawanku ila qauli ta'ala la'allakum tuflihun in kun yaka za ku tsira wa qala sayyidina salih annabi salihu ya faɗa wa samuda li qauli waskuru iz ja'alakum khulafa min ba'di adin ku tuna lokacin da aka mai da ku halifu min ba'di adin bayan an gaba an gaba da adawa samuda kuka zo kuka zamo ku ne halifu a bayan ƙasa ila qauli la lakum tublihun shi ma haka wa haka za jami'ar rusuli haka nan dukkan annabawa zikiratul halq bima manahum al-haq subhanahu wa ta'ala min ni'amihi ana faɗa musu ana tunata musu ni'iman ni'iman da aka musu ya aka ku zamo halifofi halifofin nan me aka baku yanzu na mutu na bar gidan na ‘ya'yana ne su suka gina? Ni ma na bar musu. Wani yana gidan haya ranar da uban ya mutu a ranar da aka kore su a gidan, a ce ba za su iya biya ba. Akwai ma wani abokin wani daga cikin almajirai na kwanan shagari. Ranar da mai gidan ya rusu, sun je sun binne mai gidan sun dawo sun dawo sun zo sun shigo irin shigar na a masu gaisuwa sai matar tana cewa to ka san yanzu gida ya dawo nan mu ko? a ranar shi ne zai gaya na ce kana da fili ya ce bayi da shi na ce to ka tashi kamar gidan kwana bakwai da ta muku sharin fiye da haka jiya kuma akwai wani mutumin da aka ce kwanan ya accident wanda gidansa kusan da goal aka yi kayantar da gidan ya shiga gidan da kwana hudu ya yi accident ya rasu ya an kawo shi za a sa shi a falo matan suka ce a mai da shi waje kada sa shi zai bata ɗakin jini kuma a ce wai ka tsaya kai ta bautawa duniya kana nema musu ne wannan recently kwanan nan aka yi wannan gidan duk wani abin da ake yi an yi wa gidan duk wani kayantarwa an yi Allah ya sa ya gina lahira kafin nan in bai gina lahira ba kaga an turbuɗa shi a ƙasa gashi wannan din ko bai musu gwaninta ba an zo da shi ma a gawansa ma sun ce a fitar da shi daga falo kar jini ya bata musu falo. Mata? Wannan ya kamata masu sanin masu neman duniya su rike duniya sun sun yi aikin banza. Aljanna fili ne na Allah, daga nan ake ginawa, aikin alheri ne ake gina aljanna da shi. In ka gina ka gina, in baka gina ba shi kenan. In ka je sai ka je can ne za ka yi aikin ko kuma kana jiran Allah ya maka aikin, ya ka ga aikin Allah. Allah ya kiyaye Allah ya fa mana ashiri zai rasulullahi Allah ya ba mu nasara cikin dukkan lamarin mu wa hadal muhabba wannan muhabba shine muktaba ashkur ana nuna godiya ne wai allati fiyatu umalul abdu da shine ake aiki wa bawa laysat kal muhabbatul ula ba irin soyayyen farko bane allati ya muhabbatul zati wanda ake son Allah tsantsa fa inda talika wannan soyayyar la tu'malu li abdi fiha ba a yi wa bawa aiki anan a'a inna ma ya faizun mun fuyudul haqqi kyauta ne kwaranye ne daga kwaranyewan Allah Allah kwaranye mana wa fi hadhihi rutubati wannan martaba jami'al awliya shine na manyan waliye suke ciki wal mahabbatu salisa soyayya ta uku iya mahabbatul imani billahi shine soyayya da imani da Allah wayya ma bace jariyar mu'minin shine soyayya na dukkan mu'minai allati in tafadiha bughdul haqqi wanda take kore kin Allah amma ya tasawwara ma al-iman billahi bughdun lahu da duk wani abin da zai sawwara a cikin imani in dai akwai kiyayya to da su nisance shi da duk wani abin da Allah baya son abu to da su nisance shi wannan bughdul iman kenan mahabbatu saniya kenan ai salisa kenan to na hudun yana da nisa kuma in muka shige shi ya kai mu kai gobe yana da nisa za mu iya in Allah ya ba mu auren rai mu je goben da shi in muka shige shi shi yana da nisa zai yi kusan shafi biyu yana magana a kansa eh zai shafi biyu sai da bayani in kuma aka tsallake ba za a gane abin da shi yasa jawahirul ma'ani ya zama jawahirul ma'ani yawa wanda suka dauke shi idza zalama alaihim qamu idan suka dauka suka kasa gane wai sai wannan dami ya kamata a jefar dan da basu iya ba eh Allah ya kiyaye Allah ya ba mu nasara Allah ya datar da mu Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya shirye da mu Allah ya shirye da zuriyar mu Allah ya samu daga cikin bayan su salihai albarka manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulik والحاكم لما سبق أن يسأل الحج والحج والهادي إلى شرائطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الذي صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما تؤلمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة